إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله يتوبسي دوشسن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته so kamar yadda yake gudana karatunmu na sati mako-mako ranar lahadi yau karatu na littafi al'adabul mufrad nawa na imam abi abdullah muhammad bin ismail buhari a wancan sati ina gaman tsaya a ina ina miki hadisi na nawa so muna babe yawa babe zan mu tashi babe na 27 babe na 27 zan mu tashi hadisi na 50 da biyu kenan kwa sai wato gurin babe na 27 hadisi na 20 babe na 27 hadisi na 52 a cikin littafin nan dai duk abin da muke karantarwa abin da ya shahi sadar da zumunci ne bai ci mun kare bayanin birruwa din biyayya ga uwaye kirki ga uwaye kenan yanzu muna cikin bayani akan zumunta sadar da zumunci mun kare can ruwaya ta sama ta humaidiyu wanda yake nuna mana shi sadar da zumunci ba da kafa kadai ba ke shi sai ya kasance da kafa kuma da aljihu ko inda yace wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa bin sabil inda yace fa da fa amarahu bi awjab huquqin wa dallahu ala afdal amalin idza kana indahu shay'un kenan idan ka kasance kana da wani abu so ake ka kai zumuncin kadai da kafa kai shi da mekawa kuma da kafa mun kare kuma inda ya kasance farka yace fa kullahum qawlan mai sura ko yace iddatan hasana ka annahu qad kana wala allahu an yakuna insha Allah kuma ya ci gaba da nuna mu kan mutum ya zama to mai kauro ne a zumunci wala ta ja'al yaddaka magalulatan ila unkika kuma kaka zamanto mai badawa ne duka ka ba wa'ansu ba ka ba da wa'ansu ba shine wala ta basu duha kullul basri ko to ni ma in daga ka ba da dukkan abin da kake da to bayan mun kare wannan ruwa ta kuma jiyu za mu zo babe na 27 wanda yake yin bayani akan fadalu sillatin rahim in aka ce fadal albarka da alherin da mai sadar da zumunci yake samu kenan fadala albarka alheru na mai sadar da zumunci ko da yake da hausa ce ko fadala hausa ce alherin hausa ne ko albarkan hausa ne mafiya kalmomin na hausa duk damar larabci ne shi ne babu wanda zai bayani akan alheri albarkantu da mai sadar da zumunci yake samu shi ne ruwaya ta hamsin da biyu a cikin wannan littafi sai ka karanta muna faɗi kullum wajen in yana karanta kowa ya riƙa bin gurin kuma kada karantawa a zuciyarka kamar ya tare kuke karanta da mai karantawa to bismillah قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي خازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال أتى رجل رجل النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي
وأحلم عنهم وأحلم عنهم قال لئن كان كما تقول كأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله زحير عليهم ما دمت على ذلك to wannan ruwaya da za mu karanta baitin ta zo a nan adabar mufrad kuma ta huto a cikin sahihul muslim ma ya huto ta kenan ruwaya ce ingantatta buhari ya kata ana adabar mufrad kuma muslim ma ya huto ta a cikin sahihul shi shine malam buhari ya ce hadasina muhammad bin ubaidillah muhammad bin ubaidillah ya ba mu labari kale ya ce hadasina ibn abi hazim shi kuma yace ibnu abi hazim ya bamu labari an allahi daga allahi an abiyi daga baban shi allahi shine allah ibn abdurrahman bin yaqub mala allahi ya sunan shi allah ibn wa bin na ayaji an allahi an abiyi bai ka ba baban na allahi kenan baban Allah in sunan shi Abdurrahman kakan Allah in sunan shi Yaqub kenan an Allahi binwa Abdurrahman bin Yaqub shi Allahi tabi'i ne dan nashi ma Abdurrahman tabi'i ne Yaqub ma tabi'i ne su uku duka tabi'ai ne sun kasabai shi Allahi ai ya an Allah ya an abihi Abdurrahman bin baban na kakan nasu Yaqub ya ga Umar bin Khattab shi kuma Allah wannan din Abdurrahman din ya ga sa ba Hurairah kuma tukwana shi ga yana kenan duka shi da baban nashi da tabi'ai kenan shi Allah ya an abihi sai ya ce an abi Hurairah daga abi Hurairah shine Abdurrahman bin Sahar ad-Dawsi ko kala abba Hurairah yace ata rajulun wani namiji ya zo ata zawwa wani namiji ya zo ata rajulun wani namiji ya zo bai wani sunan namijin ba sai ce a tara julun wani namiji ya zo ina ya zo nabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ɗauka kamar kana gani ganin ya zo da namijin nan ya zo kenan ya zo zai wa annabi fatawa namiji sai ce faƙala sai wannan namijin da ya zo gurin annabi sai ce faƙala sai ya ce ya rasulallahi ya manzan allah ga zai fara fatawar tashi ya ce inna li qarabatan ni ina da dangi karaba makusanta dangi yan uwa inda ni karabata ni ina da dangi asullukum dangin nan na wannan ina musu zumunci ina sadar da musu zumunci duk wani haƙƙi na zumunci ina musu shine asullukum ina sadar musu zumunci wa yaqta'una amma dai su kuma kokwantar ne suna yanke mun zumunci yana abinda wannan namiji cewa nan ko yana da wa yana da wa dangi dangi yana musu ne yana musu zumunci su kuma fa wa ya kada'una suna yake mai zumunci ya kyautata musu ya musu zumunci ya musu ya musu amma dai su ba sa yi sai ya ci gaba cewa shi wannan namijin wa uhsinu ilaihim kuma ina kyautatawa dangi na matuƙar kyautatawa na duk wani abu na ihsani na kyautatawa ina musu shine wa uhsinu ilaihim amma dai wa yusifuna ilayya su kuma suna muna namun shi yana kyautatawa su ko suna mi suna muna an zuwa a cikin ana samu wani abin kai tawa ɗan uwa komi komi amma ne duk abin da kai baka wuta irin wannan ne kenan shi ne cewa uku sun ina kyautata zuwa gare su su kuma suna ni suna murguza ta mini ko suna muna na mini wa ya ji haluna alayya suna jahilta ta amma dai duk da wanda ya ce wa uku lumu alhum ina haƙuri a kansu kulmu wannan haƙuri wa uku lumu alhum ina haƙuri a kansu kala wannan kala ta annabi ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kenan wannan namiji ne zo gurin annabi ga bayanin shi ne ko inna li ina da ina musulmi sadar da su amma dai su suna yake zumunci kuma ina kyautata musu su kuma suna kuma sun jahilce ni amma da duk da wannan me nake yi hakuri nake yi a kansu sai annabi sallallahu alaihi wasallama kala sai annabi ya ce la in kana kama ta kulu in ya kasance abin ya kasance kamar yadda ka faɗa ne la'in idan ya kasance ka idan la'in idan ya kasance kamar yadda ka faɗa ne mene ne faɗa inda ni karabatin kenan abin da kage Allah kage ga annabin nan sai annabi ya ce in ya kasance kamar yadda ka faɗa ne to ka annama tusifuhum limal to kamar kana buɗa musu ko kana watsa musu kokon wuta ko toka kar magana kenan kai kake konar da su kai kana saman su kenan ka annama kamar in abin da ka faɗin nan haka ne to kamar kana buɗa musu garin toka ne ko kokon wuta me ke ne kenan kana kai kullum kai ne samos kenan ka yi mi ka yi haƙuri kaka ce don sun ƙaurace mu suna yi kaza kaza a ci gaba zaka yi kamar misalin wasu kishiyoyi ne guda biyu suna faɗa kishiyoyi biyu suna faɗa ta mare ta ta kiramawa ta mata kulli ta kirama ta zagi uwanta ubanta ta kirama ta ɗauke ta ta zubra ta kirama sai kishi ta rufa sai don uban kirama ba to irin wannan ne hakuri kenan kenan shine nan ta yana musu yana musu duk sai kai hakuri eh kenan nan kage ce yana sadar da zumunta yana kyautata musu komai amma ne su duk abin da kai ana samu na cikin al'umma amma dai suna jahilta suna muna nan sai aka ce la in kana kama da kullu in ya kasance kamar yanda ka hodi ne ji annabi ka anna ma tasifuhum al-mallu jala ya rab tasifuhum al-mallu kana watsa musu ko kana buda musu kokon wuta ko toka wala yazalu ma aka min Allah zahir ba zai kushe ba tare da kai da wurin Allah mai taimako kullum malaiku za su taimake ka ma dumta ala zalika a kulka da wama akan wannan ka da wama akan akan haƙuri ko sai su jahilce ka suma suma suma kai kana ne kana haƙuri ke dai na nuna mu nan wannan ruwa a sadar da zumunci duk abin da aka ma ka yi haƙuri kar ka biya ne halin danginka ka ga danginka ko wani kana samu a dangi ma da ko komplike wanda duk abin da kai baka wuta to kar ka biya wannan kenan kai sai ka ci gaba Allah zai taimake ka a kansu kenan in kamar kana konar da su ne kullun kai ne sama su gurin ubangiji shine yace ba zai gushe ba da gurin Allah kullun da kai taimako a gare ka mun gane kalma mai wuya ka annama ta sai ku hulul mal kamar kana buda musu kokon wuta ko kana buda musu toka mun gane karaba kuma dai babu ta kalma ukulim hakuri ukulim hakuri asabar fi farko bayan sabar wal kulm amma ne dukan su dai hakuri ne wa ukulim ina hakuri sai ruwa ta hamsin da uku sai ce قال حدثني إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا رداد الليثي أخبره أن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحمة وشققت لها من اسمي واشتققت واشتقت نعم، واشتقت لها من من اسمي فمن وصلها وصلت ومن قطعها بتته to wannan ruwaya ma wadda za mu karanta ruwaya ce ahmad ya hudo ta a cikin musnad abu dauda ya hudo ta a cikin sunan abi dauda kuma albani ya inganta da ita a cikin silsila kenan ruwaya ce ta ma sahihiya baitin ta zo a na adabul mufrad ta zo a musnad na imam ahmad ta zo a sunan na abi dauda ita wannan ruwaya tana cewa yace hadathna isma'il bin abi uwais isma'il dan abi uwaisun ya bamu labari kala yace hadathni ahi dan uwana ya bani labari dan uwan nashi yace an suleiman bin bilal daga suleiman dan bilal an muhammad bin abi atikin daga muhammad dan abi atikin an ibn shihab daga mala ibn shihab tabi'i ibn shihab sunan shi muhammad bin muslim a wani guri a ce mai ibn shihab a wani guri a ce mai zuhuri aya a cikin wadda ma kuwa ga zuhuri zuhuri yana zawa to wannan mala ibn shihab shine mala zuhuri sunan shi muhammad bin wa muhammad bin muslim ko kuma malam zuhuri kenan an ibn shahab shine malam zuhuri an abi salamata daga abi salamata bin abdurrahman anna abarad dadi al-laysi ahbaru abarad dadi al-laysi shi ya bashi labari shi kuma daga sahabin annabi wane abdurrahman bin auf abdurrahman bin auf wanda sahabi na abdurrahman bin auf yana daga cikin ashirin da mubashirina bi janna shi ne a cikin sahabai wanda ya shahara da kuɗi Allah ya bashi dukiya sosai sosai kuma ya cikin manyan sahabai kuma dangi ne na annabi ne shi kamar mamashi da mamman annabi suna ya da kanwa shi abraham bin auf kuma bai ci wannan mamashi ta ta yi gozurcin aihuwa annabi ma kamar mamashi ya mamman annabi ce abraham bin auf yana ɗaya daga cikin manya-manya-manyan sahabai don wanda yana daga cikin mutum goma ma ashirin ta mubashiri na biyu wanda sahabai guda goma wanda annabi ya musu albishir tun duniya su ɗan aljanna ne dawa dawa ne mutum abubakar siddiq umar bin haɗa usman bin affan ali bin abi dalib ulfa guda shi ne arba ko to sauran guda shi ne abdurrahman bin aufi a babu zai babu zai zabair bin awwam sa'ad bin abi waqas آه باب بلال آه آه باب بلال عشرة مبشرين بالجنة كل زعل لي بقول سعد دسعيد سعد دسعيد سعد بن أبي وقاص يكون ليش تو سعد وسعيد كنا نعم سورة ده
خالد آه هذا شيء مو ولد
خالد آه خالد بيتي خالد بن ولد بيتي أنا ولد بيه ولا sai dai ai su saba a sallallahu alaihi wasallam duka ai da koyi ayoyi sun tabbatar su ɗan aljanna ne amma dai su wannan goma su ne tun duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata musu bishara aljanna amma dai ai da koyi yaƙoƙi da dama sai a ce wanda da suka yi wannan yakin an kai ba ma saba annabi ba wanda suka zo baya ma annabi ya yi bishara ya ce ɗan aljanna ne kamar yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai ya ce wanda suka bude gari kaza suka sa musulunci magafuruna lahum Allah ya musu gafara kenan rundunar bayan masu sosai su bude kenan su bayan da ne dan da su wannan wai su da suka shahara a tarihi ake ce musu asharatul mubashirina bil janna amma da su masu zaitin da kuka wadi su Khalid bin Walid ai da kwai abubuwa da dama da ta nuna su ma duk ɗan aljanna ne an musu shaida mun gane ko to zai dai ai wanda zai da kai ka ce wanda zai zai na aibiya ne asabi zai a zai da asabi da yawa ne kamar Khalid bin Walid ma kace ai asabi da kwai Khalid Khalid Khalid yawa to dai a cikin sunayen da kwai wanda ya shahara ko wanda ya wata mazakunta ko wanda ya wani shija'a sai su dai shi wuta ba yanzu kamar ka zo zaidu a cikin sahabai masu na zaidu wa shahar wane wannan ma kada zaidu min ha wadana zawaji na ka ha wannan cikin suratul azab ko wanda annabi ya rene shi wanda aka haramta ta banni akan shi ne zaidu bin halis to daga shiwa zaidu guda da kwai sai zaidu bin sabit shi kuma zaidu bin sabit ai katibul wahayi ne sekretar ne duk wahayi ne sauko shi ke rubuta wa annabi shi da yi jam'ul qur'an asar wannan lokacin da za a tattara alqur'ani zamanin abubakar siddiq ai shi ne aka kirawo ya rubuta alqur'ani wanda yace law kala furi naqalun jabalun min aljibali la kana asqalu mimma amatani wannan zaid bin waye zaid bin sabit ba min ba bin haris ba wanda annabi yawa ta bani na zainab binti jahash falan ma kada zaid bin hawa taran zawwaj naka shine zaid bin haris shi kuma wannan zaid bin sabit da wannan da koyi ta wanda suka zo suke karantar sahaba da wannan sai ana komawa ka karanta sahaba kenan da kaka ce sai ga kowanne sahabin ga tarihin shigawa da kuma ga masu ne shi da kowa sai da kawai zai zo far alfabe ma zai kama sahaba in yazo daga a sai ya kama duk sahabi fara daga a yazo ba yazo bi maza da mata irin sai usulul gaba irin sai isaba fi tamyiz sahaba kenan mutum ya koma nan zai samu tarihin sahabai gaba daya nan da muna zancan wani ne Abdulrahman bin Auf yana ɗaya daga cikin muka ce me kuma yana ɗaya daga cikin manya-manya-manya-manyan manya-manyan ne sahabbai wanda annabi yake tun zamanin annan ma yana tura su komandema kamar yaƙi da ko yaƙi da dama annabi sai ba shi komandema wanda su je zai buɗe ganin ina su hali da su sa'ad ibn abi waqas irin wannan kenan ɗaya da daga cikin kuma ɗan uwan annabi da shi ne to shi wani abdurrahman bin auf annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul ya ji ma'aikin Allah mai tsira da amincin Allah yana cewa alallahu azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce ma na wahazar hadisi yi muke cewa wani hadisi hadisi odisi kenan da hadisi iya zo da siga Allah ya ce kamar yadda za a ce ayar qur'ani Allah ya ce duk da ai bai ta nan da ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alallahu Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya kenan hadisul qudsi shi ne ake ce nasaba ila al-qudus Allah bai girma da yana cewa anar rahamanu ni ne mai rahama ar-rahman suna Allah mai rahama kenan Allah ya ce anar rahman ni ne mai rahama suna na ar-rahman wa ana halaktu rahima kuma ni na halicci zumunta ar-rahima zumunta ko ma'aifa rahima zumunta ni na halicci zumunta washtaqtu laha min ismi ishtaqa na curota daga sunana ja layi na ishtaqa cirawa guntsirawa shine washtaqtu laha min ismi na ciro sunan zumunta daga sunana ar-rahman shi Allah sunan shi ar-rahman zumunta kuma sunanta ar-rahim kenan Allah yace sai ya guntsoro ya tsunguyo sunan zumunta daga cikin sunan shi ar-rahman shine ne yace washtaqtu laha na tsunguyo ko na guntsoro sunanta min ismi daga sunana faman wasalaha wanda ya sadar da ita ita zumunta in ka sadar da ita wasaltuhu ni ma zan sadar mai in Allah zai sadar ma kina zaka samu alkhairi albarka da kaza da kaza a cikin rayuwarka wa man aha wanda ya yanke zumunta battatuhu zan yanke mai ko zan watsa shi da kaza shine battatuhu kenan wa shiwa mai kigamu ita zumunta ita sunanta arrahim Allah sunan shi arrahman Allah ya ce ya yau ya gunsurwa sunan zumunta daga sunan shi arrahman wanda ya sadar da zumunta Allah ya sadar mai wanda yake zumunta Allah ya watsa shi ya kade shi mun gane kalma mai wa ishtaqtu tirawa ko tsirawa rahim kuma zumunta babu wata kalma mai wahala ko sai ta gaba 50 da ruwa ta 57 ita ma 54
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أسمان بن المغيرة عن أبي عن أبي عنبسي قال دخلت على عبد الله بن عمر عمرو في وهق يعني أرضا له بطائف فقال أقف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن ومن يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلاق ذلق يوم القيامة to wannan ruwaya ita ma ta gaba ita ma ruwaya ce wadda ahmad sun hudu kuma albani ita ma ya sa hata wadda wadda zama karanta yanzu ita ma ruwaya ce ingantatta shi ne ce hadasana musa bin ismail kala hadasana abu awwana an usman bin mugira an abi an basa kala yace shi abi an basa nan yace da haltu ala abdullahi bin amr na shiga gurin abdullahi bin amr shine sahabin fi wahadin alwahad wani ismul makan fi da'ifa wahad sunan wani guri ne a garin da'ifa alwahad kenan sunan liye ne guri ne a gurin a garin da'ifa shine sunan shi wahad kamar nan kace zandar kace mudin ya'ani aldan lahu bi da'ifa a wahadin kuma anan shi wannan abdullahi bin umar din yana da wata adugona adala lahu bi da'ifa gonar shi da take da'ifa ita ma kuma gonar tashi tana a wahad kamar gonar ka misali kace a mudin yanar na shiga gurin shi a mudin a ƙasar shi da take zandar mun gane kenan alwahad wannan sunan guri ne a inda ya samu shi ya shiga gurin abdullahi bin umar ne ko abdullahi bin amru to ina ne ya samu abdullahi bin amru ya same shi a wahad wahad maka ce ismul makan ko ya ani abin da yake ne addalahu bi da'ifa wata gonar shi wadda take garin da'ifa fa qala sai wannan abdullahi bin amru sai ya ce kenan shi sahabi zai gawa shi wancan tabi sai ta adafa lana nabi sallallahu alaihi wasallama islu adafa lawa lankwasawa ko gamawa adafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya lankwasa mana ya tsashi ko kuma ya dora mu ya tsashi ɗaya bisa ɗaya faqala sai ya ce in ka ce adafa asalin kaza da larabci lawa haka ko kuma ya gama haka annabi sai zai musu magana ne hewa tsashi haka annabi faqala sai ya ce arrahimu zumunta sujunatun sujuna kamar saiwa ko jijiya sujuna ita zumunta saiwa ce minar rahaman ta daga sunan Allah mai rahama kamar ga ike nan maina ai saiwa shi tana iya zuwa can ko to abinda aka ciro saiwa asalin ta ne ne na maina ne ko to shi da ke ni ne kenan shi ne ce ma arrahimu zumunta shujunatun saiwa ce minar rahaman daga sunan Allah mai rahama man yasilluha wanda ya sadar da ita yasillu shi ma Allah zai sadar mai wa man yaqdaha wanda ya yanke zumunta yaqdahu shi ma Allah zai yanke mai laha lisanu tana da halshi idan ranar tashin kiyama kamar can baya an yi wannan ruwaye lokacin da aka halitta halitta sai zumunta tashi ne magana ko to ranar tashin kiyama Allah zai ba zumunta farot da magana shi ne ne ce laha lisanu zata kasance tana da halshi ɗalabun sakakke zala'un mai fusaha kenan harshe mai iya magana za a bata mai fusaha yawon kiyama ta ranar tashin kiyama kenan allah zai bata faruwar ranar tashin kiyama ta tashi ta yi bayani da ce wane ya sadar da ni wane ya yanke ni wane ya yi kaza wane ya yi kaza kuma da fusahan magana kenan ta ce wane bai yanka kaza wane ya yi ya haramta ne bai sadarwa baban ne shi da inna ne shi da kaza da kaza da kaza wane mutumin kirki ne ya sadar da zumunci ya taka kawashi ya je kaza ya je kaza duk zumunta ta yi bayani shi da yace la halisadu tana da talakun sakakke zalakun mai fusaha yawmul qiyamati ranar tashin kiyama sai ka ja layi na shujuna kamar saiwa ko jijiya kenan ita zumunta saiwa ce daga sunan Allah al-Rahmani mun gane to sai ruwa ta 55 shi ma na saman ne mai da قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله to ita ma wannan ruwaya kamar ta sama ce ta maida abinda aka wadi a sama shine ya maida ita ma wannan ruwaya muttafiqun alaiha ce ta wuto ana adabul mufrad kuma ta wuto a sahih bukhari ta wuto a sahih muslim shi ne ta hadasana isma'il qala hadasana sulaiman an muawiya bin abi muzarrad an yazid bin ruman an urwatu bin zubair urwa dan zubair tukwana ce an aisha waye urwa bin zubair tabi'i ne ko sahabi urwa urwa tabi'i ne ko sahabi tabi'i ne to waye sahabin wani zubairu zubairu danwa dan awwam wace ce matar shi a mujima zubairu bin awwam shi wannan urwa mikin aisha ne a yace an urwatu bin zubair daga urwa dan zubair an aisha kuma zuwa aisha mata annabi aisha humaira to shi wannan urwa dan zubair mikin aisha ne dan mijin a a malade uwashi ke yi aisha kenan urwa urwa an urwatu bin zubair shi zubairu asma uwa ya mijinta zubairu a shi kurwa mai kin aisha ne shi kanta ne ko ɗanta ne so kenan ai aisha tana da ɗalƙuwa wace asma'u ai aisha a cikin hadisi ba ya ci ba an ummul mu'minina ummu abdullahi aisha radiyallahu anha ai aisha ba ta yi ba amma dai ai da ake cewa ummul mu'minin ummul abdullahi ai dan asma'u ne asma'u kuma yayin ta ce za ta nazaqai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai hijira ai asma'u da ita ce take kulle abinci ko kada kai musu bayan kai asma'u wanda tana da iya da ta da abdullahi da mus'abu wanda abdullahi zamanin mulkin umayya hajjaj bin yusuf daular umayya sai kai shi a ka'aba abdullahi bin dan asba'u abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair da kuma mus'ab bin zubair da ɗiyar asma'u ne kenan aisha ita ce ruwa asma'u kenan wannan daga urwa dan zubair daga aisha aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arrahimu ita zumunta shujunatun mije ce saiwa ce minallahi daga sunan Allah man wasalaha wanda ya sadar da ita wa salahullahu Allah muje wa man qada'aha wanda qada'ahu Allah shi ma Allah kenan ya bai da ba ruwaya ta waccan da waccan ko daga nan sai sai zo sabon babu yace babun sunnatin rahimu tazidu fil umri sadar da zumunta tana karawa a cikin kwanakai tana karawa a cikin shekaru kenan mai sadar da zumunta ana kara mai shekaru to nan malamai su yi magana ne nan mu shi hadisi tukwana shi ne titir ya ce sadar da zumunta tana mi tazidu tana daɗawa a cikin shekaru to ya ne za a ɗaba cikin shekaru kama abin da Allah ya kadarta ma ƙin ne zaka yi shekara hamsin a duniya in ka sadar da zumunta za a bai da ta hamsin da biyar amma kulis ko kwaya ne to sai dai mutar da sai a hudu ya ne za a yi can Allah ya ce wa kulli shay inda hu bil kitab ko wai umar bi arba'in bi katabi wa wa wato wa kaza wa kaza to an an yi kawai an kare wani ne ga yaran shekara sanka sanka zai a duniya ko su wasan zai an kare ko kuma an karta da zumunta an iya kara ma kwanika li kulli ajalin kitab ya kawo ta aya yan hullahu ma ya sha'u wa yasbitu wa indahu in ummul kitabi cikin ruwan ra'ad ko to yanzu mu karanta ruwa ta kwana sai mu koma a tattauna shekarun ne za a kara ma ko kuma yayin قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث الليث قال حدثني عقيل عن أبي عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن أن يبسط له في رزقه أو أو أن نعم وأن ينسع له في أثره فليسل, فليسل رحمه حدثنا عبد الله بن الصالح حدثنا ليس قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب وابن شهاب يا سنجي زهري أو قال حبرني آنس بن مالك ويا آنس بن مالك من هو آنس بن مالك بن سابا هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zo madina sai ko anas yana yaro karami dan shekara 10 wani baka sai ta kamo hannun shi ba annabi ta ce ga anas nan ya ma hidima kamar yanzu muna gidan manzon Allah to ko ruwa nan to zubotu ni shaza'i kaza mai wa annabi hidima ne dan wannan zaka ga wani guri an zo sai a ce hadimin nabi sai ne shekara wajen goma yana wa annabi hidima boye kamar duk wani abubuwa da zai shiga ban daki shi zai zuba ruwa zai kaza shi kaza shi anas wannan uwar shi ta kamo shi ta damga shi ta ce gani an sama hidima kuma sai a annabi ya mai addu'a Allah ya mai to kenan tsawon kwanuka to magana ta to kenan ana kara eh to shi ma an annabi ya mai addu'a yace Allah ka ba shi tsawon kwanuka da iyalai don wannan da yazo sai da iya da dangi dangi wajen daiwa kan jikoki kan ji kuma ya jima yana daga cikin sahabbai karshen mutuwa su ne karshe karshen sahabbai wanda suka rasa sai da ya jima sosai duk sauran sahabban sun tsaye to shi ma annabi ya mai addu'a yace Allah ka kara mai kwanakai da arziki to shekarun a kara to mun kare da wannan zama kuma wannan magana duka kenan shi adis yace anna rasul sallallahu alaihi wasallam kala ma yake Allah bai tsaya da abincin Allah ya ce man ahabba wanda yake so an yabsuda lahu fi rizqihi Allah ya shimfida mai yabsuda at-tawassu shine a shimfida ma wanda Allah wanda yake so Allah ya shimfida mai cikin arzikin shi wa an yusalahu fi asarihi kuma ya jinkirin sa yu'akhir lahu ya jinkirta mai a cikin gurbin shi bal ya sai rahimahu to ya sadar da zumuncin shi jala yana asarahu asarahu na abin da yake ne gurbi a larabci aka ce asar gurbi kamar yanzu in bunan wuce ko a mota ko mai inda gurbi kenan na bar sauki na kamar ta cikin suratul qasas alqur'ani na asarin a cikin alqur'ani na kalmatul asar فارتدى على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا ko ai bai fartada ala asarihima qasasa amma muna neman wani guri ne mun wuce kuma sai mu juyo a bisa gurbin mu shine asar asar yana dokan gurbi to shi wannan kenan ne yace wanda yake so Allah ya shimfida mai mi kuma ya shinkirta mai a cikin gurbin shi fal ya sun rahimahu ya sadar da zumunta shi me ya ya jirkita mai a cikin gurbin shi kenan zai zama to ko ka mutu ka tafi gurbinka da ka bari iyanka da dukiyarka iyanka da famunka Allah zai sa musu albarka ko ba a mutuwa da kai yanzu wanda da mutuwar shekara nawa Buhari mutuwa fa ga nan shekara nawa mutu dubu da ɗari miliyan ko to amma duniya na ana karanta ne kenan Allah ne ya bar mu gurbin shi to sai mun kare ruwayoyin duka zama zo mu fasata tsakanin shekaru ne ko albarka muka abinda malamai suka ce kenan mun ji fasara wannan ko wanda yake so Allah ya mi ya jinkirta a cikin gurbin shi fali ya sun rahimahu ya sadar da to mu je na gaba
قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن بن معن قال حدثني أبي عن سعيد من أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن, أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليسل رحمه شما ديوانا كما نسمع نقول to don mai gauga ya ce daga abin hoira ce ya ji banzan Allah yana cewa man sarrafu shi ma wanda yake farin ciki surur farin ciki wanda yake farin cikin Allah ya shimfida a cikin Allah ya shimfida a shimfida a cikin arzikin shi kenan man sarrahu wanda yake farin ciki an yusda lahu fi rizqi a shimfida mai a cikin arzikin shi wa an yusa lahu fi asari kuma a jinkirta mai a cikin gurbin shi fal yasir rahimu ya sadar da kenan wannan lafazin shine nan sai dai kawai ne yace man sarrahu can kuma yace man ahabba ahabba so nan ko farin ciki daidai ma'ana ɗaya ce ko nan a jinkirta ma cikin gulbinka mun gane je ka na gaba sai so muke mai mukarna da albarka ce za a ko shekaru za ƙara ba na babi na ashirin da tara sai ce babun wani wasala rahimahu a habbahullah wanda yake sadar da zumuncin shi Allah zai so shi wa ahalahu kuma ilan shi za su so shi kenan shi ma na ƙara kwanakai ne karanta sai mu mukarna قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان أنا أبي إسحاق عن مض مضراء ابن عن نعم عن ابن عمر عن ابن عمر قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله و- وأحبه وأحبه أهله
to shi ma wannan ruwaya ruwaya ce baitun nan ta zo Buhari ibn Abi Shayba ya hudu ta kuma Albani ya hassana ta kenan ruwaya ce ta ba mai kyau Albani ya hassana ta kenan take cewa hadathana Muhammad bin Kasir qala abanna Sufyan na ka ce Sufyan Sufyan as-Sawri Sufyan wa as-Sawri an Abi Ishaq an Magara ibn Abi an ibn Umar daga ibn Umar yace ga nafani matanin manitta qarabahu wanda ya kiyaye tsoron ubangijin shi wa wasala rahimahu ya sadar da zumuntar shi nusi a fi ajali za a jinkirta mai a cikin kwanukan shi can yace gurbin shi dan kuma yace kwanukan shi nan ya wuce taro da kenan nusi'a za a jinkirta mai fi ajalihi a cikin kwanukan shi wasara maluhu sara kasura dukiyar shi za ta yawa sara maluhu ai kasura maluhu dukiyar shi za ta yawa wa ahabbahu ahalahu kuma yallan shi za su so shi kenan nan can na baya gurbi ko nan kuma ya fito ya ce ne ajalin shi je kana gaba
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغراء أبو مخارق هو, عب هو عبدي قال ابن عمر من اتقى ربه ووصل رحمه أنسع له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله to shi ma dai wannan ruwaya ita ma albani hasana ta kamar ta sama ce kenan ya maimaita abin da ya maimaita ne kawai inda ya sha bambam wajen ajala hu sai sa ummu mun gane kenan man ta qaraba hu wanda yayi tsoron wa wasala rahimu yayi yayi ya sadar da unsi alahu bi umri za a jinkirta mishi cikin kwanikan shi zan canza a jinkirta mai cikin ajalin shi nan za a jinkirta mai cikin wasara maluhu dukiyar shi za ta yi yawa sara kasura wa a haɓahu a halahu iyalan shi za su shi to yawa mu tsaya na sai mu tattauna ruwayoyi ne ga sirrin guda biyu na nan suka ce jala na ya ce lusi a fi ajal ko za a jinkirta mai a cikin kwanakan shi nan kuma ya ce unsi a lahu fi umrihi za a jinkirta mai a cikin kwanakan ajalin shi na kwanakan shi in ka zo ta bacin da muka yi kuma hece mece eh an yi su alawu fi asali za a jinkirta mai a cikin gurbin shi to tambaya ai can kun karanta ina a ko to kara kwanakan an cewa da zai shekara hamsin ne in ka sadar da zumunci za a ma firisan ko kuma yayi ai dai shi karshen al'umma da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama 60 aw 70 ne Allah man yazid ala zalika majority 60 70 ne zaka yi kabar duniya kadan ne zaka wuce wannan dan kai dari ma ka riga roƙon Allah gwanda Allah ya shi da kanka a zamanin yau duka za hana ka cin kaza cin kaza cin kaza duniya ba ta ba daki ba eh dan ka wuce duk dadin duniya ba 60 70 ne dan ka kai 70 80 umma kana raye duk wani abu a rubuta musa baka ci ba eh baka cin kaza baka cin kaza ba daɗi ne ko kuma ka ba yara wahala kana ɗaki komai a kwance kana yi da wannan gwanda ka roƙi Allah ba su tisa bayan da ba ni in kai tsaye kare ka kare ka dinki to mu ko abin da muke kwanukan nan ya ne za a yi albarka ne za a samu a kwanukan ko kuma kwanukan ne za a kara ɗan albarka sun yi albarka za a sa kwanukan to duka yi albarka za a kwanukan kawai polisi ne za a yi albarka ce ko polisi to shi ne ke nan in ka diba can ka koma cikin fatawar bayan da mai ta saka bayani dalla dalla malumin sun yi bayani yadda kodin faɗa biyu a kai ƙauli na farko ƙauli na farko suka ce albarka ce za a sa a shekaru har yanzu allah zai baka shekaru kaɗan masu albarka zaka yi karanta a duniya amma dai zaka yi wanda ya shekara ta yi ma bai raba gurbin daga bai a shekara arba'in din nan kayi aure da wuri ka samu iya ka samu fami ka mutu amma dai ga famin wani ko kuma kayi wani abin kirki da dama a garin ko a ɗan uwa kullum ana tira da kai kenan ana tira da gurbinka kamar muka doka yanzu wannan malamai namu wanda suka wuce su imamu nawawi dukkan mu wuce shekara ba su a duniya ba to amma da ita ga littattafan da suka rubuta sai ka ga lokacin su ba internet ba ordinator ba kaza ba kaza ba kaza a ya aka yi suka rubuta wannan sai ka ɗauko su imamu suwidi a kowane fanni ne rubuta littafi ka ga ya aka yi rubuta wannan tawas to kenan wannan riwa suka ce wannan in ka sadar da zumunci Allah ne zai sa albarka a cikin kwanakanka abinda Allah ya karanta ba shi zaka yi amma ne zai samu albarka wannan kauli na farko ƙauli na biyu wanda mafi yawan malamai shi suka sai akan shi ya yi majority shi ne a ziyada ala hakikata ƙari ne na shekaru ko kirista da amma tun da ai komi daman allah shi ne yake shi ne zai yi kuma shi ne zai ƙara kenan kawai in ka sadar da zumunci da hamsin zaka yi sai a cewa mala'ika to hamsin gare in ya yi sadar zumunci a mai filistin saboda suna kawo hujja da ayanan ta cikin suratul ra'ad wa rakatul yamqul lahu ma yasha'u allah yana yana goge yana shafi abin da ya so wa yasbitu kuma yana tabbatarwa wa inda hu ilmul hisabi ilimin kuwa littafi yana gare shi kenan sai wa'an suka shi akan kawai kwanukan ne za a kara ma kamar da ya ce ai tayi ma mai yusa fi ajali ko nan ma ko sai ala wufi umrihi kuma sahabbai da dama sun kai goma wanda suka roto akan wannan na kwanukan ne za a kara nan shi alwar furar ya kawo ruwaya da ibn umar bai ci umar ibn umar aisha ta rawaito a wani muawiya bin haida da abdullahi bin mas'ud sun rawaito akan aziyada ala haqiqatiha aziyada ala haqiqatiha kawai kwanukan ne za a ma fulis din ka sadar da zumunci shi dai abin da zan gane a rayuwa inda kai albarka yake idan nan kauli bi aka wasu ne suka mai da kodi albarka ce fil umri Allah zai sawa shekarun albarka wasu kuma suka ce akan aziyada fi hakikata Allah ya karanta wani mala'ika to wani zai shekara 50 amma dai ya sare da zumunci a mai filisar sai 55 kenan kawai kara ma ne saboda ai Allah ya kullahu ma ya shawo Allah yana shafi abinda wa yasbitu kuma ya tabbatar wa inda hu ilmul kitabi kuma sanin wani abin da ke can shi ya sani yana wallahu a'lam dai amma dai alhamdu da yake zan mu gane nan kawai sadar da zumunta tana da albarka shi ne duk ƙarshen idan duk wanda aka waje ka samu albarka a kaddara barin aka yi gurgun naka aka kare bayan ka aka yi kaza aka yi kaza ai abin kirki yana sa haɓɓa yanzu da kone abin kai abin kirki hannun kaka bai na samun shi ka yanzu kai wani abin kirki yanzu dan ka hei iske shi dan cikin suratul kafi da yake fakana ta haka hu kanzu da kuma yace wa fakana abuhu ma sada aiki na albarkar baban nasu ya kanzun nasu ya tsaka kare su kenan in wannan in ka samu in wannan in ka samu dide shi dai da zan mu gane sadar da zumunci da muhimmanci kuma abin da zan mu gane a wannan darasin da muka yi gaba da tunda mun ci gaba abin da zan mu gane gaba daya sai mu gyara gaba daya ai wannan wurin shekarun mu ne yanzu gaskiya ban mu yadda uwayenmu da kakanninmu suke zumunci muku bane akan duniya ta zo sauki yanzu yanzu in kai kana da mota in kai tare ba baban ka doki gare ku je ko ko belo to amma dai mu yanzu an mun facilita in komi amma dai kalle ka kakannin kakannin mu sun yi sadar da zumunci kuma su su karanta ba wannan adabul mufrad din da su yi ba su yi ba su yi ba amma dai tsowa sai ta kulle dan ta kudin ta da gurshin ta guda biyu da kwanta ta su tun daga can ta zo nan ta sadar da zumunci kenan duk wannan abubuwan su suna duk wani abubuwan da ake makaranta na adon furan a yi kaza a yi kaza in kai ja baya kaga al'adar mu ce din muna yi amma da yanzu duniya ba sai a hankali shi ko kaga sadu da zumunci tun da ya fara tun daga babu yana muke sadu da zumuncin tun daga tun daga babu na 25 tun daga hadisi na 47 tun daga babu wujubu surat da him har yanzu mu daga babu surat sadu da zumunci ba to sai mu je na gaba da sura shekara قال باب باب البر الأقرب
قال حدثنا حيوته حيوته بن شريح قال حدثنا بقية عن عن خالد عن بحير عن خالد بن مع بن مع معدان عن المقدام بن بن معد.
معدي معدي معدي كرب أنه نعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بأقرب بأقرب فالأقرب فالأقرب wannan ruwaya ce mai irin ta a baya ko ruwaya ce ita ma Ah- ahmad ya hudo da ibn majah ya hudo da as-sunan kuma albani ya sahaha ta as-silsila a ruwaya ce ingantatta shine yace hadathna haywat bin shuray hadathna baqiya bin bakira an halid bin ma'dan an miqdam bin ma'dan karbi shine sahabin yace sami'a rasul sallallahu alaihi wasallama yaqulu inna allaha cewa dai allah yusiku yana muku wasiya bi ummahatikum da uwayenku summa yusiku bi ummahatikum kuma yana muku wasiya da uwayenku sai wa yau da uwa sura so biyu su ba yusikum bi abaikum sannan yana muku wasiya da baba uwaye babannan ku uwa ma- uwaye maza su ba yusikum bi aqrabi fal aqrabi sannan yana muku wasiyi da makusanci zuwa wani hadisi yake fasarta wannan بهز بن حكيم na tambayan عن بهز بن حكيم an bahaz bin al-hakim ko عن جدي an jaddihi inda yake cewa
نعم na farko sadar da zumunci da kasance na gaba man wanda suka wa kirki biyayya ke da kowa ya ce ummuka uwanka abaka ɗan babanka uku tika ‘yan uwanka mace sannan a haka ɗan uwanka namiji sun mal akarabu fal akarabu kenan sai ka je da zumunci a haka kifiya na farko kenan zumunci kenan ko malamai suka ce zumunci yanzu muna zumunta zumunta da kai wajibi kenan ɗan uwanka muharramanka wannan su ne zumunci na wajibi kuma sai ka bi su farko da aka zana hadisi wancan da muka wuce kenan inna baba ‘yan uwa mace ɗan uwa namiji daga na sewa daga kuma kotan uwa kenan yau uwa ko kanwa uwa yau baba kanwa baba ɗan ‘yan uwa mace ɗan ‘yan uwa namiji kenan shi ne akarabu bal akarabu kenan wanda shi ne zaka zada su zumunta ta shakari kenan wannan malamai suka ce kamar wajibi ne mai kama su zumunta sauran na ƙasa ne wanda ba muharraman ka ba mu zumunta take mustahaji haka sai ruwa ya ta gaba ko rasul lokaci yayi lokaci yayi sauran mutuna to lokaci yayi kenan kenan wannan Allah yana muku wasiya kenan ya shira ya shira ma su ne farko din kenan wa'azu malamai suka ce wai dukkan zumunta ita ce take wajibi ko kuma da kai mustahabi sai suka ce akan ƴan uwa muharramai wanda babu aure kai su to wannan ka musu zumunta wajibi amma dai waɗanda kuma ƴan uwa ne kuma na kusa amma dai ba muharraman ka ba to zumunta da su mustahabi ne wa'azu kuma suka ne kai dukkan dangin ka na jini kawai ka musu zumunta wajibi abin da zai mu gane dukkan zumunta wannan musamman inna baba uwa dan uwa dan uwa el uwa dukkan wannan wajibi ne ga musulmata to sirkai wa sirkai sirkai sa cikin zumunta a ina za a yi su sirkai ma malamai suka ce suna cikin zumunta annabi sallallahu alaihi wasallama kan a bude masa ai ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama aka bude egypt ko to sai ke ba sahabai labari ya ce in kun je lokacin da za ku buɗe misira to kyautata musu domin da kwai sarfu da tsakankanin saboda ya aibu da mali ta kafiya ita kuma ta musulunci don wannan malamai sai kawo da wanda suka ce sai kai ma wajibi ne a musulmi zumunci idan sai mu tashi inda muka tsaya satin gaba da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk